الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata sha hudu ga watan jumadal ula shekara ta 1445 hijira ta manzan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da 28 ga watan 11 shekara ta 2023 shekarar miladiya yan uwa za mu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na wiqayatul insan min aljinni wash shaitan wallafar ashek wahid abdulsalam bali hafizahullah ta'ala idan ba a manta ba jiya mun fara karatu ne a cikin hibdul lisani anil ghiba kiyaye harshe daga giba wanda mun tsaya a daidai gabar da mali ce walakin mal ghibatu sai dai mal ghibatu idan aka ce giba me ake nufi da ita mali ce laqad عرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله itajiba annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi da kansa ya ta'arifinta ya bayyana mana ma'anarta a cikin faɗinsa ya ce a tadaru na malgiba annabi ya tambayi sahabbai ya ce kun san me ake nufi da giba kun san me ake nufi da cin naman mutum ƙalu allahu wa rasuluhu a'lamu suka ce Allah da manzansa su ne mafi sani ala sai annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ce zikiruka akhaka bima yakrahu giba shine ka ambaci dan uwanka da abinda baya so da abinda idan ya ji ba zai ji daɗi ba wannan shine giba amma sharaɗin ya kasance a bayan idansa idan a gaban idansa ne wannan ba giba ba ne sai dai a sashi a cikin salancin mutunci da tozarta mutum amma idan a bayan idansa ne wannan shi yake zama giba ƙila sai aka ce da manzan Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a fara aita in kana fi akhi ma a ƙulu ya rasulallah kana gani yanzu idan abin da nake faɗa a kan nasa shi ɗan uwan nawa yana da shi abin da na ce yana da shi ɗin yana da shi abinda na faɗa a kansa haka ne ba ƙarya ne masa ba sai dai kawai na faɗa ne a bayan idansa baya nan shi ma wannan giba ne ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ƙala sallallahu alaihi wasallam sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce in kana fihi ma taqulu idan ya kasance dan uwan naka yana da abin da kake faɗa a kansa faqad igtabtahu to wannan shine gibar ai dama yana da abin yana da halin yana da ɗabi'ar sai kai magana a kansa a bayan idansa yadda idan ya ji ba zai ji daɗi ba duk da yana da shi ɗin to wannan shi ne ka yi gibarsa ka ci namansa kenan in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa in lam yakun fihi ma taqulu idan ku ya kasance abin da kake faɗa akan nasa ba shi da shi kwata kwata kai ne ka kirkira ka jingina masa dan ka wulakanta shi ka ci mutuncin sa to faqad bahattahu wannan kai masa kira kenan shi ne abin da ake cewa buhutan subhanaka hadha buhtanun azim buhtanu shi albuhtan malamai suka ce yafi giba matsala bala'insa da musibarsa ta fita giba eh shi buhtan dan aiki ne irin na yahudawa da mutanen banza mutumin kirki bayan buhtan albuhtan shine mutum bai ji ba bai gani ba ka kirkiro wani abu ka jingina masa kuma ka je ka rinka yada shi a cikin mutane bai fa sani ba shi sa ai wannan ayar da na kawo muku ta cikin suratul nur akan da na Aisha annabi Allah subhanahu wataala ya saukar da ita kun gana na Aisha Allah madaukakin sarki ya kara mata yarda matar manzon Allah ce sallallahu alaihi wa sallam tsarkakakkiya ce tsaftatacciya ce ta fito daga babban gida gidan sayyidina Abubakar Siddiq yar tarbiya ce to amma sai aka samu wasu mutanen kawai sai suka jingina mata mummunan abu da wanda bai kai darajar ta ma bai kamata a ce yayi ba shi ne suka jingina mata zina ina fata an fahimta suka jingina mata kuma suka je suna yadawa ita bata ma san an yi ba bata ma san an yi ba suka je suna yadawa ta yi kaza ta yi kaza wato lokacin da zancen ya gama ban- ya- ya ya gama bin garin Madina ya gama baza gari ita bata ma san abin da ake yi ba bata san abin da ake yi ba to shi ne sai da wata ummu mus- mistah ta gaya mata ta ce gaba abin da ake faɗa a kanki ta ce wallahi kawai sai ta je kamar kafarta ba za ta iya ɗaukar ta ba a lokacin sun fita ya taraka ta bayan gari ta je ta biya bukatar ta kun san laraba ba sa ban ɗaki a cikin gida wancan lokacin idan mutumin da zai biya bukata sai dai ya fita can bayan gari to ta raka ta za ta je ta biya bukatar ta a can bayan gari ta dawo to suna dawowa sai tun tibi sai ta ce ta isa mi- mi- mi- mista mista ya taɓe mista ɗin kuma ɗanta ne sai ta ce a'a me ya haka ke da ɗanki ki rinka masa mummunan fata me ya faru sai ta ce ke baki ji abin da ake yaɗawa ba ai an ce kin yi kaza kin yi kaza kuma daga cikin masu yaɗa magana har da ɗana mista shi sa nake masa mugun fata na na'isha bata ba san fa abin da ake bazanciya ba gari sai a lokacin take jin labari kun ga sharrin buta ne kenan wallahi ke zance ana ta hada shi akan ka baka ma sani ba wanda zai fara kawo maka labarin wat- a bakin sa aka fara jin labarin a lokacin kuma mutum 100 sun riga ka ji kai baka ma san labarin ba sai a lokacin tace kawai sai ta ji kafar ta kamar ba za ta iya daukar ta ba a lokacin ita ta lura manzon Allah tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya dan canza mata ba ta da lafiya a lokacin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ku duba yadda yake tarera ya shigo ya jiya jikinta ya yi mata addu'a amma daga baya sai da annabi lalle ko ya ce ya mai jikin sai ya fita sallallahu alaihi wasallam hatta manzon Allah an sa masa shakka ina fata an fahimta to sharrin buta ne kenan yan uwa shi sa da Allah madaukakin sarki saukar da ayoyin da yake- da suke wanke ta shine sai ya ce subhanaka haza buhtanun azim sarki ya tabbatar maka ya ubangiji lalle wannan kirkire ne kira ne kuma mai girma wanda aka yi shi ga mat- ga matar da take mai girma kuma matar mai girma yar mai girma Allah madaukakin sarki tsarkake ta na'am na'am na'am na'am abin da yabo in ka yabo mutum a bayan idansa wannan ba giba bace ai daman annabi abin da yace zikruka akaka bimami ya karahu ko abin da mutum baya so amma an ka yabo mutum wannan zai so ko ba zai so ba galibi mutum zai so in ka faɗi wani mahasin kyakkyawan abu da mutum yake yi a bayan idansa babu laifi dama an fi so man za ka yabo mutum ka yabe shi a bayan idansa ba a gaban idansa ba ko yawa dan ka yabe shi a gaban idansa kuma sai ka sa masa jiji da kai da ai shi na musamman ne eh amma in kana so ka yabi mutum ka yabe shi a bayan idansa baya ne wannan shine abin da yafi dacewa yan uwa Allah subhanahu wataala mana tsari da giba Allah ya tsare harshen mu da kirkira wa dan uwanmu abin da bai ji ba bai gani ba mu jingina masa dan ya zama ruwan dare a cikin mu wallahi Allah ya kiyaye yan uwa wannan hadisin muslim ne da ya fitar da shi a cikin kitabul bir babu tahrimil ghiba al-imam abu dawud ya fitar da shi a cikin kitabul ah, adab babu fil ghiba hakan imam at-tirmidhi shi ma a cikin babu- ah, kitabul bir قال الغزالي رحمه الله إمام الغزالي الله يمسر ما يفعل أسكي لتفل سإحاء علوم الدين يتعلم كسني يا كيمي سورانكم يكرتو أن حد الغيبة حقيقة أن كان سوى كسمي أكي نفي لغيبة تعريف غيبة شين الحد نغيبة أن تذكر أخاك بما يكرهه لو بلغه kaga malik gazali ya fito da abin fili shine ce ka ambaci dan uwanka da abin da zai kishi zai ji baya san sa idan labari ya isan masa aka ce ka faɗa duk abin da zaka faɗa wa dan uwanka idan labarin ya isan masa aka ce ka faɗa zai ji bai ji dadi ba ko da abin yana da shi ko da siffarsa ce ko da ɗabi'arsa ce ko da halinsa ne amma zai ji bai ji dadi ba dan me zaka je ka rinka faɗa abu kaza akan sa duk da yana da shi kai masa addu'a mana Allah ya shirye shi to wannan shi ake kira giba ita ce ake kira haramun din sawa'un zakartahu bi naqasin fi badani mala yace daidai ne wannan ambatan da kai masa ka ambaci abin ne abin da ya shafi jikinsa wani abu ka ambata daga cikin jikinsa zamu zo mu ji misali malam zai kawo mana misali au nasabihi ko kuma abin ya shafi nasabarsa ne ka taba ka faɗa abinda akwai ta a cikin nasabar tasa amma ka faɗa in ya ji ba zai ji daɗi ba shi ma wannan giba ce aw khuluqihi ko kuma ka faɗa abin ne akan ɗabi'un da yake da shi ɗabi'unsa ne halinsa ne amma ka koma gefe kake faɗa shi ma wannan giba ce yan uwa aw fi fi'lihi ko abin da ya shafa aikinsa ne da yake aikatawa shi ma wannan giba ce aw fi qawlihi ko magana ta ce da yake yi shi ma wannan giba ce aw fi dinihi kai ko abin ma addinin sa ya shafa kaje ka rinka faɗa wani abu akan addinin sa wanda kuma hakan ne rashin kula da addini ko abin da ya kama da haka aw fi dunyahu ko abin ya shafi duniyar sa ne shi ma kaje ka rinka faɗa aw hatta fi sawbi ma lace kai hatta a tufafinsa eh ka rinka faɗa wani abu abin da ya shafi tufafinsa duk zamu zo mu ji misali insha Allah ta'ala mala yace wannan duk giba ce wa darihi da gidansa wa dabbatihi da abin hawansa duk kaje kana faɗa wani abu abin akan abin da ya shafi waɗannan abubuwa mala yace duk wannan giba ce Allah ya kiyaye mu wallahi sai dai wanda Allah ya zake kawai mala yace amma fil badani amma misali a cikin jikinsa kai magana a jikinsa fadhikruka al'amash kamar ka ambata ka ce al'amash wannan wannan makahu makahun ne fa sai ka zo kana cewa makahu wannan makahu kawai mujarradin makahu din da ka faɗa ka tuna mansa sai dai idan zaka faɗa ne da niyyar kwatance kamar yadda zamu zo mu ji a gaba kaɗan idan malami zai mana bayani akan abin da ya halatta a yi na giba idan a kwatance zaka yi aka tambaye ka aka ce da Allah ka san wani wani suka ce wannan nan makahu ina fata an gane dan idan ka faɗa ka shine zaka fito me da siffarsa ta ga a gane to amma kawai labari kake wani ai makaho ne baya gani kawai dan ka more wannan kai gibarsa kuma makahon ne fa baya gani kai gibarsa sai an dauki ladan ladan ka an bashi Allah ya kiyaye wal wal hiwal wal hiwal ko kuma ka ce wani mai mai ido al-hiwl shine mai wurkilin ido wanda idan sai kidan a dan juya haka na'am harara garki eh suna ce masa ahwal ko ka ce wani ai idan sa karkace yake irin wannan shi ma ka ci naman sa kuma idan nasa haka yake amma fadan ka cewa ahwal ka ci naman shi wal qar ko ka ce mai kora eh mai koran nan yana da cuta ta kora akan sa ko abin da ya kama da haka shi ma wannan ka ci naman sa wal walƙasar ko ƙisar ka siffanta shi da gajarta ka ce wani ɗan gajeren ɗan dukwi shi ma ka ci namansa wattul ko tsiwal ko ka ce wani mai tsayin nan dogo ba da kwatance ba kawai da nilan labari wani ya tsayinsa ya yi yawa shi ma wannan ka ci namansa ka yi manafincinsa wasawad ko ka ce baƙi wulik baƙin ne fa ka ce wani baƙi wulik shi ma ka ci namansa ɗan'uwa wasufra ko ka ce mai yalo farinsa ya yi yawa yawa na yalo kana faɗa a bayan idansa shi ma wannan kaci namansa mala ya ce wa jami'i ma yi ta tsawar ayyusafa bi ma ya karahu kaifa ma kana da dukkan abin da za a iya surantawa yadda za ka iya siffanta mutum ta yadda idan ya gani ba zai ji daɗi ba duk yadda yake ka suranta shi da wannan abin a jikinsa ko menene dan uwa idan kai haka ka ci namansa ka ce wane mai manyan idanuwa wane mai katon kai wane mai manyan kunnuwa duk a bayan idansa fa kuma yana da manyan kunnuwan yana da katon kan yana da babban idan ka ci namansa dan uwa za a ɗauki ladanka a bashi eh za a ɗauki ladanka a bashi in dai baka je ka neme ya yafe maka ba eh sai dai ka je ka neme ya yafe maka Allah shi sa na ce sai dai wanda Allah ya zaka kawai mala yace wa amman nasab amma kai magana akan nasabar mutum shi mai misalinsa ya ce fabi ai ya kula kamar mutum ya ce abuhu na batsiyun wani fa babansa manomi ne dan manomin nan an gane ko manomin ne to shi amma ya faɗa ne da niyyar ƙasƙantar da sana'ar tasa ko da niyyar nuna babansa ba kuwa ba ne wajen ce wani ɗan manomi kuma manomin ne da gaske ka ci namansa kana so ka wulaƙanta nasabarsa ne au hindi ko ka cewa babansa dan kauye ne eh ka ce ya zo daga kauye daga kauyen kuma ya zo haka ne amma fadin haka kawai kayi me ka ci namansa au fasiqun ko ka ce babansa fasiki ne kuma da gasken ne hakan ne mahaifin nasa yana aikin da yake za ka kira sa fasikanci amma ka je bayan idansa kana fada kai ka san a zo a ce da baban mutum fasiki duk yadda yake bai da dadi ba ka ci namansa sai kuma Allah madaukakin sarki ya saka masa aw hissis ko wulakantacce kaskantacce shine hissis ba shi da wata daraja ko khasis da ana fada aw iskafi ko a ce babansa mai mai ɗinkin takalmi ne shine iskafi irin mai haɗa takalma na irin na fata da sauransu eh ko a ce baduku ce babansa baduku ne yana ɗinkin takalma da sauransu au zabbal ko a ce mahaifinsa mai aikin bola ne azzabban shine ko wanda yake tattare bola yana sharan bola haka ko kuma dan jari bola irin wanda yake tsinci a bola duk zabbal sunan su daga nan aka samu mazbal gurin zuba shara kenan malai ce au shay'un mimma yakrahu kaifa kana ko duk abin da zaka faɗa wanda idan mutum ya ji ba zai ji daɗi ba duk yadda yake to shi ma haramun ne ka jingina nasabarsa da shi wa amma al-khuluq amma abin da ya shafi ɗabi'ar mutum bi an taƙula shi ne kamar ka ce huwa sayi ulkuluk wani akwai mummunan ɗabi'a kuma hakan yake fa ɗabi'arsa ba ta da kyau ka je kana faɗa ka ci namansa yi wani ɗabi'ar ta samu muna kuma ka taimaka masa je samu lada da ladanka ina ba ta an gane au ba khilun ko ka ce wani marowaci ne ka je kana cewa wani marowaci ne wala baya kyauta wani ɗan ƙabale ne na za ka ce mutum ɗan ƙabalwai wanda baya bayarwa ke wani yare ne na zamani da ake faɗa wai mai rike hannu ne wai ba wuce ce in ka ji marowaci to akwai kwaɗayi kenan a wajen ko in ka ji wani ne ta wani marowaci to shi wanda ya gane marowacin makwaɗaici ne kai da ba ruwanka da shi ne kama san marowaci ne ko ba marowaci bai da Allah kai da baka damu da abinsa ba abinka abinsa baya gabanka ta yi aka ka gane marowaci ne ko ba marowaci ba ne ko ba haka ba ne amma kai da kake bibiyar abinsa idan ka yana kai ka sa ne bai baka ba ka ƙara sa ne bai baka ba sai ka gano menene maroci ne kai kuma mafaɗaici ne kenan haka al'amarin yake Allah ya samu dai amin au mutakabbirul mira'an ko kuma a ce mai girman kai ne mai kuma riya ne kuma hakan ne da gaske yana da riyar kuma yana da girman kan da gaske ne amma sai ka je ka faɗa to da wannan girman kan nasa da wannan riyar tasa duk za a ɗauki ladanka ne a bashi ina fata an fahimta za a ɗauki ladanka ne a bashi in an je lahira kaga sai a auna wannan girman kan nasa da wannan riyar tasa sai a gani maybe idan idan ladan idan ladanka ya taimaka ma sai sai ga wannan sai ga wannan riyar da wannan girman kan nasa da wannan mummunan ɗabi'a tasa duk sun shiga ciki kuma ya tafi aljanna kai kuma ka tafi wuta Allah ya kiyaye amin
aw shadidul ghadab ko kuma wani ka ya fi tsananin fushi me fushi ne kuma da gaske ne mai fushin ne haka yake yana da fushin amma ina ruwanka zuwanka faɗa a gefe bai sani ba to wannan ka ci namansa kuma sai an ɗauki ladanka an bashi au jabarun ajizun ko ka ce wani rago ne e wani rago ne kuma gajiyayye shi ma wannan ka ci namansa kuma ragon ne gajiyayye ne au da'iful qalbi ko wani mai raunin zuciya ne au mutahawwir ko wani rikitacce ne rudadde ne wa ma yadri majrahu da duk abin da zai gudana irin wannan abubuwan ka kalli ɗabi'ar mutum haka yake ba wata ɗabi'a ce mai kyau ba da yake kai sai ka ɗauka sai ka rinka faɗa a gefe sai ka rinka ba da labari a gefe baya nan wannan sunan abin da kai sunan shi cin nama kuma duk bayanin da muke akan cin nama akan sa muke dan uwa sai kada ka ɗauka wani abin ne daban ba irin wannan ba ka ce to ai abin da na faɗa haka ne ba mai kaza ɗin bane ba mahassali bane ba matsaryaci bane ba mai girman kan bane ba mai kaza bane duk haka ne yana yi amma wai sa ka zo ka faɗa a gefe shi ne abinda ne bayani je na ce idan mutum yana wata ɗabi'a mara kyau kana da hali ɗayan abu biyu ne ko dai ka je kai masa nasiha kai a matsayinka da ɗan'uwanka musulmi ba haka ba ne ka same shi ka ce wani abin da kake ba daidai mai dan Allah ka daina ba na jin daɗi har abada ba zai manta da kai ba wallahi ko da ya jawo shi a lokacin amma wallahi ba zai manta da kai ba na biyu idan kana gani ba ku da kusancin ba ku da alaƙar da za ka yi mai irin wannan nasihar ko ma gefe a matsayinsa na ɗan uwanka musulmi kai masa addu'a Allah ya shirye da shi da Allah ka taimake shi kuma baka taimake shi ba ka hada shi da Allah madaukakin sarki ya shirye da shi zuciyarsa ba hannun Allah take ba idan Allah ga dama sai ya shirye da shi amma dan Allah ka gaya min ka koma gefe ka zage shi ko ka gaya mutane wannan amfani zai maka kai ko shi kai wannan amfani zai maka idan ka gaya mutane ɗabi'ar su mara kyau shi wannan amfani zai samu daga daga wannan zancen da kai nasa ka kushe shi amsa shine babu ka jibga wa kanka kayan laifi shi kuma ka ƙara jawo masa matsala tsakaninsa da mutane idan da wani bai sani ba to yanzu ka fito ka faɗa ka fito ka faɗa yanzu da wani yana zuwa can gefe ya je shaye-shaye ko wani abin da bai kama da haka ba sai ka zo cikin mutane kana cewa wani ai yana shaye-shaye ai baya yi a gida ne sai ya fita ina fata an fahimta kuma yana yi din to kaga wanda ban sani ba yanzu ka sa sun sani yanzu da sun ganshi za su kallon sa a matsayin me dan shaye-shaye kai ne sanadi kai ne ka jawo ka dora wa kanka laifi ka gani ka jawo masa matsala da mutane kuma kai ma ka dora wa kanka bala'i da musiba me amfanin haka shi sa kun ga bakin nan wallahi sai muke yi shi dole ne sai an yi magana ne da Allah in ba in ba dole ba in dai ba dole bane ba ba dole sai kai magana ba amma wani inda ka san mun tsinin sa ake ana cewa yi magana wallahi inda ka san kunna shi ake a kunna a kashe haka eh in bai magana ba in aka in wani inda inda aka killace killace shi a cikin daki haka ya danyi awa uku awa hudu bai zo na ya bada labari ba sai ya ciwon kai sai ya zazzabi saboda ya saba magana sai mun yi ƙoƙari marin ƙarin ƙasa kan malin amma wallahi yan uwa ina rantsuwa har ga Allah abinda manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi faɗa akan harshe siyafa siyafa wallahi babu abin da yake shigar da mutane wutar jahannama inji manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi su kifa akan fuskokin su a jasa akan harshen su kamar harshe ba haka annabi ya faɗa ba haka ya faɗa duk mun sani mun karanta gashi na 40 hadisi duk mun sani kuma me yasa muke sakin sa haka babu abin da muke saki a gaban jikin yan uwa wallahi kamar harshe kuma shi zai kai mai baro mu yi kokari da Allah barka control dinsa Allah ya sa mu dace mala yace wa amma fi af'alihi almuta'alliqati bid-dini amma a cikin ayyukansa da suke da alaka da addini kamar faka qaulika kamar kace huwa sariqun wani fa barawo ne an fahimta kuma bai na sata kaje kana faɗa kana wani fa barawo ne ka ci naman su wallahi eh ka ci namansa au kazzabun ko makareci ne au sharibu khamri ko mashayin giya ne au kha'inun ko maha'inci ne au zalimun ko azzalimi ne au mutahawinin bisala ko wani wasa yake yi da sallah baya kiyaye sallah au zakka ko mai wasa ne da zakka baya kiyaye zakka baya bada ita au la yuhsinu ruku'a aw sujuda ko kuma wane ai bai iya sallah ba kalli sujudarsa da ruku'insa baya baya cika su yadda ya kamata kuma da gaskiyar ne haka ne baya cika su amma faɗar da kai kaci naman sa aw la yahtarizu min an-najasati ko wani baya kokarin kiyaye kansa daga najasa bana wani lokaci zai zo yi sallah jikinsa akwai ragowar fitsari ko abin da ya kamata ka zo ka rinka cin naman mutum a bayan gidansa akan irin waɗannan abubuwa wannan shi ma ba daidai bane ne aw laysa barran liwalidayhi ko kaje kana cewa wani ai baya bin iyayensa wani ai baban sa baya jin dadin sa kuma haka ne baban sa baya jin dadin sa amma kaje ka faɗa ban idan su kai me ka ji naman sa subhanallahi aw la yadau zakata mawdi'aha ko kace wani ai baya bada zakka yadda ya kamata yadda ya ga dama kawai ke fitar da zakka Allah ya kyauta ya uwa wannan ka ci naman sa eh yadda ya ga dama yake fitar da zakka baya ba da ita ga wanda suka dace abin da ya ga dama zai cira ya bayar kawai wanda shi ma ka tana masa sai Allah madaukakin sarki muku hisabi ran tashin alkiyama wallahi sai Allah sai Allah ya saka masa aw la yuhsinu qismataha ko ka sai ai baya kyautata wajen rabata in ya tashi rabata sai ya bawa wani kaza sai ya bawa wani kaza baya ba da ita yadda ya kamata wanda ya ga dama ya bashi da yawa wanda ya ga dama ya bashi kadan shi ma wannan kai munafincinsa aula yasunu sawmahu an al-ghadf wal ghibati wat ta'arrud li arad an-nas ko kuma kace wani in yana azumi baya kiyaye azumin sa daga rafaf daga kwarkwasa wal ghiba baya kiyaye azumin sa daga cin naman mutane wat ta'arrud li arad an-nas ba kuma ya kiyaye azumin sa daga afkawa cikin mutuncin mutane idan yana azumi ko da haka yake da gaske idan ka je bayan idan sa kai magana ka ci naman sa kuma Allah madaukakin sarki zai saka masa wa amma fi'iluhu almuta'alliq bidunya amma aikin da yake da yake da alaka da duniya kai magana akai ka kaulika shine kamar ka ce innahu qalilul adabi kai wani bashi da ladabi wallahi eh wani bashi da ladabi mutahawinin bin nas wani ya rena mutane kowa ya rena shi kuma da gaske ne ya rena mutanen da gaske haka ne ka ci naman sa aw la yara li ahadin ala nafsihi haqqan ko ka ce wani ai baya ganin wani yana da haƙƙi a kansa ai baya ganin wani yana da haƙƙi a kansa aw yara li nafsihi alhaq ala nas ko shi baya gani shi yana da haƙƙi akan mutane baya ganin haƙƙin da yake akan mutane baya ba su wa annahu kathirul kalami kace kai wani aya akwai magana surutun sai yawa zancan sai yawa wannan shi ma ka tana masa dan uwa kathirul akli mai yawan ci ne wani ya fi cin abinci da yawa na'umun mutum ne da zai zo ya tabbaci yana munshari shine na'umun ya bacci yana munshari niyamun fi ghairi waqtin nawmi mai bacci ne a lokacin da bai dace ana bacci ba lokacin da ba lokacin bacci bai ta ya kwanta ya ta bacci ba shi da aikin yi wa yajlisu fi ghairi mawdu'ihi yana zama a gurbin da gurbin da ba nasa ba shi ma wannan cin nama ne wa amma fi thawbihi amma kai magana akan mutum abin da ya shafi tufafin sa ka kaulika kamar kace innahu wasi'ul kammi kace kai wannan kallon hannun riga sai ya girma da yawa an gane kamar mutum ya dinki kace hannun riga sai ya girma da yawa kalle irin hannun riga yan sudan wannan sai kace za a sa mutum a ciki shi ma wanda ka ci namansa ɗawilin zaini rigarsa ta bai ta yi tsayi da yawa rigarsa ta bai ta yi tsayi da yawa azzaini shi ne kamar jela ta riga da ake saki ko jela na rawani ko wani abin da ya kama da haka shi ma wannan ka faɗa ka ci namansa wasi khusfiyabi mai dattin kayan kayansa sun yi datti wani kullum dukun-dukun da shi haka baya wanke kayansa shi ma wannan giba da cin nama ne kuka ce wani kullun kayan sa kala daya an gane wani ai kullun da kaya kala daya yake yau kuka ce a iya kayan sa kala uku ne kawai in baka ganshi da da wancan bulu din ba za ganshi da shudi ko kuma wancan koran duk kayan sa ka haddace wannan shi ba cin nama ne yan uwa malati intaha magana da aka dauko daga malam gazali a cikin iya ulumuddin ta tiki ana wajen mu kuma ana zama tiki insha Allah ta'ala sai dai Allah madaukakin sarki ya samu dace kawai yan uwa na'am na'am sai aka zo baki duka biyu eh wanda ya san shi ya san yana shan taba amma mutane su ba su yana sha ba eh da wani lokacin ma zai sha ɓuya yake sai ya kwatanta shi sai mai shan taba sai ce mai shan taba a a ba daidai bane kuma wannan suka ce suka tarar da shi ya killace kai shi yana sha ba daidai bane yayi sabo wannan yayi yayi munafunci eh yayi munafunci mutum da wai yana shan taba babu wanda ya sani sai aka zo aka tambaye ka kai ka san yana shan taba ina wani sai ka ce wani mai shan taban nan a a haba ba daidai bane kamar misali fa a zo a tambaye ka a ce ina wani ka ce wani mai shaye-shayen nan duk ɗaya ne ba shi ake nufi ba wannan abin da yake da alaƙa da s- da siffa ta jikin mutum siffa haka Allah madaukakin sarki ya halicci mutum amma na kasace ko tawaya a shi ne muka ce kamar misali a ce wani gurgu ne wani makaho ne ina fata an fahimta za a ce ina ne gidansu wani suka ce wani gurgu eh shi ga gidansu ta to malamai suka ce in dai kwatance ne ko wasafa mutum wannan babu laifi amma yanzu saboda Allah mai shan taba wa zai so a ce an kwatanta shi da shan taba tsakani da Allah babu wanda zai so wannan wannan ba daidai bane Allah madaukakin sarki ya samu dace na'am na'am eh kamar wani irin labari eh yawwa ai wannan mun yi bayanin sa na kwanakin baya su satin da ya wuce ne ko su gidan jarida wannan na faɗa cewa sai sun sai sun ji tsoron Allah gaskiya dole akwai a buƙatar gidan jarida a rinka musu orientation din abin da ya shafi addini me ya kamata su watsa me ya kamata bai kamata me bai kamata su watsa ba akwai labarukan da ka'ida bai kamata a rinka watsa su ba kamar yadda na ga muku shi abin da yake na sako labarin sako rike shi ake yi ba a so ya yaɗu dan yaɗa sako lokacin sako ne zai haifar da abin da ba a zata ba shi ne wanda bai san laifin ba bai san yadda ake ba idan yanzu ana yaɗa shi zai koya kuma ya je ya rinka ita hanyar labarin shi ne babban matsala saboda ka yaɗa sako kamar yadda gidan jarida sun ɗauke shi wani hot cake da an samu labari rige-rige ake yi har akwai fa akwai fa masu dillancin labarai fa Ma- masu sai da labarai kwarai da gaske akwai masu sai da labarai yanzu in ka sa- kana da wani labari hoton labari in ka samu za ka iya zuwa gidan jarida su ka ba- su baka kuɗi ka sayi musu wallahi kuwa ya kasance su suka fara yaɗa wannan labarin za a samu kuɗi labarin sharri ne kuma saboda haka wannan gidan jarida babu yadda za a babu yadda za a yi da su sai dai a rinƙa masa wa'azi musulmin su gyara kawai tunda abu ne da yake ah, constitution ya ba su dama su eh, faɗi eh, albarkacin bakin su matukar bai cikar da shi nasu kundin tsarin mulkin ba da sauransu kenan akwai su ka'idar da aka ba su idan za ka yi labari kada ka ci- kada ka ci mutuncin man- wani kada ka shiga gonar da ba kad- akwai abubuwan da aka ba su amma ba ka'ida ce ta addini ba saboda wanda suka tsara abin ba masu addini ba ne yawwa to kaga ka'idar ko da za a yi constitution wanda ba alkur'ani ba ajiye ai kamata ya ce akwai masu addini a ciki ba haka bane dan su ba masu addini su samu wakilci amma sai ga wanda suka yi din babu abin da ya shafe su da addini sai ga kawai duk abin da ya dace da rayuwa kawai shi aka sa sai dai Allah ya kiyaye mu bismillah wal umma na mutahawwir shine rudadde shi wani rudadde ne eh, shine Allah madaukakin sarki ya samu dace ina gani sai mu dakata haka ko abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah subhanahu wataala ya yi mana sallallahu alaihi wa sallam